نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau 24 ga watan shawwal shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 22 22 ga watan 4 shekara 2025 shekarar miladiya za mu cika da karatu yin kuwa insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah na babban malami a sheik muhammad sali al-ufaimin alaihi rahmatullah don wa idan ba a manta ba a jiya mun fara bayani ne game da lokutan sallah a cikin darasi na shida darasin da malam ke mana bayani game da shuruɗu sala sharɗan sallah idan ba a manta ba ce yan uwa mafara karatun kenan lokacin wuta ta ɗauke muka ce muka dan karasa abinda muka karasa kuma a haka amma dai a takaice abinda muka tattauna jiya shine lokutan sallah guda biyu lokacin sallar asubahi da kuma lokacin sallar azhar lokacin sallar asubahi malam yayi mana bayani cewa yana shiga idan alfijir ya kullu malam yace alfijir shine hasken rana da yake fara danno kai yake fara sako kai wannan hasken da ake gani a mahudar rana a gabas kenan mu anan wanda yake tahowa dama da hagu a miƙe gaba ɗaya ya taho ya taho har ya ɗago to da zarar an fara ganin wannan hasken insha Allah ta'ala alfajir ya kullo har kuma zuwa lokacin da rana ta ɗago da zarar rana ta ɗago to shi lokacin sallar asbahi ya riga ya fita lokacin sallah azhar kuma malam yace yana fara shiga ne da zarar rana ta yi zawali muka ce zawalin rana shine da zarar rana ta karkace daga tsakiyar sama amma ya baka misali yadda zaka iya gane yadda rana take zawali yace lokacin da rana ta fito farkon fitowar rana idan da zaka samu wani kara ko sanda ka kafa a ƙasa a inda yake babu wata inuwa da za ta kare maka wannan sandar to za ka ga inuwa tana raguwa duk lokacin da rana ta daga inuwar da ke cikin wannan sandar raguwa za ta rinka yi duk lokacin da rana ta daga har zuwa lokacin da rana za ta je tsakiyar sama da ta je tsakiyar sama kuma za ka nemi inuwa gaba ɗaya a jikin wannan sandan karas to da ka fara ganin inuwa a ɗaya ɓangaren da ba a nan inuwar ta ɗauki a karan farko ba shi kenan lokacin sallah azhar ta yi ma'ana daga farko kamar yadda muka bayani zai ino tana fara ino tana fara zuwa daga bangare ne gabas ne ko yamma gabas ko to da zarar ka fara ganin ta ta yamma shikenan lokacin sallah azhar yayi to shine lokacin zawadi lokacin sallah azhar kuma yana tafiya ya kai har zuwa lokacin da inuwar kowanne abu za ta kai daidai tsayinsa wannan sandan da ka ajiye idan kaga inuwarsa ta kai daidai tsayinsa tsayinsa ɗaya da inuwar to shi kenan lokacin sallar azhar kuma ya fita la'asar kuma ya shiga a lokacin in wannan fata an fahimta wannan shine bayan da malai mana ko yawwa ina fata ƴan uwa da Allah wasu samu su gwada eh wasu samu su gwada in had- da hali su mana bayani domin a tabbatar da karatu sannan aje ne mana bayani cewa ita sallah azhar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu umarni da idan ana tsananin rana a yi mai a ɗan sanyaya ta ita ba jinkirta ta annabi ya ce ai ba a'a, ba a jinkirta sallah azhar a'a sanyaya ta ake yi shi sa babban malami ibn hajar al-asqalani a cikin littafinsa fathul bari sharhin da yau bukhari karkashin wannan hadisi yake cewa wa qad ikhtalafa al-ulama fi ghayati al-ibradi malamai sun yi sabani akan wanda lokaci ne na ƙarshe matukar lokacin da mutum zai kai wajen sanyaya lokacin sallah azhar muqaddara sallah azhar tana shiga karfe 12 da rabi to kamar yaya yanayin da za ka kai ya kasance ka sanya yata kada ka wuce haka to shi ne ya ce wasu daga cikin malamai sun ce shi ne gwargwadon yadda wannan inuwar ta wannan sandar idan ta fara karuwa bayan rana ta karkace ta fara karuwa zuwa ga ah, yamma to sai ka duba ka ga in ta kai daidai tsaw- tsayin zira'inka zira'i shi ne nan wajen in ta kai daidai zira'inka to shi kenan ya ce wannan shi ne gaya ta ibrahim don wannan fatan fahimta ma'ana wannan inuwar an ce sai ta kai tsayin tsayin wannan sandar gaba daya idan kai ne ka tsaya sai ta kai tsayin ka gaba daya sannan lokacin la'asar ya shiga ko azhar ya fita to idan ka duba ka ga wannan inuwar karuwar da ta yi daga lokacin da rana ta yi zawali tsayin karuwar ya kai zira'i daya to shikenan babu laifi sai ka iya yin sallah a lokacin duk tsananin ranar da ake ba matsala shi sa balabi suka ce gaba ɗaya waktul ibrahim baya wuce zaka ga minti 30 ne ko na amma kamar haka misali rana ta shi lokacin sallar azhar ya shiga karfe 12 da rabi to duk inda karfe 1 tai ko na makamancin haka babu laifi sai kai sallah waqtul ibrahim ne a lokacin dan wannan fata an fahimta yace wasu daga cikin malamai kuma suka ce za a jinkirta ne ko kuma za a sanya sallar azhar ne gwargwadon rubu'ul qama rubu'ul qama shine kamar 1 over 4 na tsayin mutum wani ba ko na tsaye mutum za a gane duk bai wuce zira'in ba dai ko duk kusan abu ɗaya ne saboda haka lokacin da ya kamata a yi sallah a zahar lokaci na zaɓi lokacin da ya falala shine wancan lokacin ma'ana irin idan rana wannan mana bayani fa idan rana tana da zafi kamar yanzu da ake tsananin zafin rana babu laifi a sai aka yi sallah karfe ɗaya haka ko wani abu makamancin haka amma idan ba haka ba da sanyi ne ko da damina ne to da zarar lokacin sallah ya shiga ana so a yi sallah shi sa tsakani da Allah ‘yan uwa lokutan sallah kun ga ba abu ne kawai da ake basu haka a bushe ba kullum sallah lokaci ne za a yi ta yin ta'a lokacin sallah ce canzawa yake ‘yan uwa fahimci nan da kyau wani lokaci ko da ita sallah za ta ce za ka idan ta shiga karfe sha biyu da rabi to babu laifi sha biyu da minti arba'in sai a tara sallah kawai babu laifi wani lokaci a kai ta sha biyu ɗaya saura kwata wani lokaci a kai ta karfe sha biyu da minti hamsin wani lokaci haka amma gaskiya ba kawai in aka rubuta lokacin sallah shi kenan kawai za a yi ta yi ba hatta ta ce albayyana a ba daidai ba ne ina fata fahimta yawa haka manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke sallah lokacin sallah ta canza wa yake ko da hadisin bukhari da mala'ika jibril ya zo yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallah ya zo ne dan ya nuna masa lokutan sallah sau bibi ya zo masa ranar farko ya zo yi masa sallar azhar a wani lokaci rana ta biyu kuma sai ya zo yi masa sallar azhar ba a wani lokaci ba kuma duk sallar azhar din haka yi masa la'asar haka yi masa magariba haka yi masa isha haka yi masa asuba hadisi yana cikin bukhari ka je ka duba sabai dan an nuna lokacin sallah ba wai lokaci ɗaya bane kawai idan aka fara shi kenan har abada yana caccanzawa ne ina gani wannan sunnar tana ɗaya daga cikin abinda hatta masallatan ahlus sunna da ya kamata mu yi amfani da ita ko a rinka caccanza lokacin sallah da sauransu idan lokacin sanyi ne aka sai a rage lokacin sallah sai a dawo da shi irin da 45 ko ko wani makamancin haka shikenan kuma lokacin zafi ne fa sai a ƙara shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace malai ce fa waqtul la'asr amma kaga lokacin sallar la'asar min khuruji waqti adh daga lokacin da sallar azhar ta fita lokacin azhar ya fita ila an tasfarra ash-shamsu har zuwa lokacin da rana za ta yi fatsi fatsi ta dan fara jajajajen nan malai ce ai takunu safara shine rana ta yi jadin nan daga lokacin lokacin sallar asar bai fita ba amma dai ba a so a yi sallah a lokacin in ba da lura ba kamar yadda za mu zo mu sai ma ne cewa haza ya talifu fi shita'i wa sai wannan kuma yana sabawa ne gwargwadon lokacin sanyi da lokacin zafi lokacin sanyi wannan jan za ka wani lokaci yana bullowa dab da magariba wani lokaci kuma akwai tazara tsakanin wannan jan da magariba shi sa wani lokaci sai ga an yi sallar magariba da hasken rana ba haka bane sai ga akwai ka fito an yi sallar magariba amma kana iya ganin komai da komai amma idan yanayi ya canza wani lokaci sai ga bayan sallar magariba idan ka fito duhu ya fara shiga wannan ya danganta da yanayin lokacin sanyi ake ciki ko lokacin zafi yana sabawa malai yace قد تصفر قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقل حسب الأوقات ذات إيوة أتيترنا تنا وننفس فسن قبل الغروب كافم فات ورانا بساعة دكمر أو آية أو قبل كوكما كافم غروب أو قبل الغروب كوكما كافم فات ورانا بأقل da abin da yake ƙasa da sa'a ɗaya wani lokaci sai ka tsakanin wannan jan ranar da za ta fara yi zuwa faɗo rana bai fi minti talatin ba ko na makamancin wani lokaci kuma sai ga yayi tsayi ya kai kusan awa ɗaya malai ce hasbil auqat gwargwadon lokutan da ake ciki wa taqrubu min al-ghurub da kuma yadda take kusanci zuwa ga faɗuwar rana shi wannan jan ya kusa da faɗuwar rana wani lokaci ya kusa wani lokaci kuma ya nesa sai malai ce wa daruratu ila wa daruratu ila ghurubi shams amma larura kun saka mai da malafiƙi suke cewa akwai lokacin muktari akwai lokacin laruri ko to abbarura din lokacin da za a ce idan akwai wata larura da mutum bai sallah ba kada ya wuce wannan lokacin shine lokaci na ƙarshe da makaruhi ne ba a so ka jinkirta sallah haka kawai zuwa wannan lokacin yace to ran a lokacin sallar asar yana kaiwa ila ghurubi shamsi har zuwa lokacin da rana ta fadi malai ce fala yajuzu an tu'akhkhara baya halatta a jinkirta ita sallar la'asar din ila tirarin zuwa ga lokacin da rana ya ce fasa sannan baya ba a so baya halatta ila tirari shamsu zuwa lokacin da rana ya ce wannan fasa ba a bukata yan uwa ana abinda malaki su ya gama da shine lokacin sallar la'asar akwai lokacin da ake ce masa waqtu fadila lokacin da yafi falala shine daga lokacin da inuwar komai ta kai tsayinsa to kai sallar la'asar zuwa lokacin da rana za ta fara fasfasa nan kada ka wuce tsakanin nan kada ka wuce amma idan akwai wata larura akwai wani abin da zai sa ba kai sallah sai a lokacin ba to babu laifi kafin rana ta faɗi idan rana ta faɗi kuma lokacin la'asar ya riga ya fita ɗan uwan fahimta hatta zuwa lokacin da rana za ta fara wannan jajajajen ba a so ka jinkirta la'asar ka keta wani lokacin ba a so ba a so malamai suka ce makaruhi ne ya halatta amma in kai sallah ba a so ba wai sallar ce ba a so ba a ba a so kai sallah a wannan lokacin ba daidai ba ne akwai hadisi a na imamul bukhari hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghriba ash-shams faqad adraka al-'asr annabi ce wanda ya rizki raka'a daya daga sallar la'asar kafin rana ta fadi kafin rana ta fadi to ya rizki sallar la'asar yan uwa da wannan hadisi malamai suka hujja ashe duk mutumin da ya sallar la'asar kafin faduwar rana sallar ta yi ko bata yi ba ta yi an fahimta yan uwa amma me yasa malamai suka ce makaruhi ne a jinkirta ta zuwa faduwar rana ba daidai bane saboda shi ma hadisi ne ingantacce na bukhari hadisin abu hurairah annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce tilka salatul munafiq kaga irin wannan sallah da mutum zai ki sallar la'asar ya batta har sai rana ta kusa faduwa annabi ce sallar munafikai ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilka salatul munafiqi wannan sallar munafiki ce yajlisu yarqubu shamsa zai zauna yana kallon rana yana jiran rana hatta idza kanat baina qarnay shaytan hasira ta kasance tsakanin kafan kafannin shaidan guda biyu na ga muku da mara tana faduwa ne a kame da kankanin kafan shaidani ko to ba zai sallar la'asar a lokacin ta ba sai rana ta kusa faduwa irin wancan lokaci qama annabi ce sai ya tashi ana qaraha arba'an sai yi tsatsage raka'a hudu yayi ifaki ba yawa ce lada raka'a hudu la yadhkuru Allah illa qalilan annabi ce ba zai ambaci Allah da yawa a cikin sallar ba sai danka annabi ya tabbatar da cewa sallar mai ce ce sallar munafiki da Allah a cikin waje so ya sallar munafiki ɗan uwan fahimta shi sa malamai suka ce kai ka jinkirta ta zuwa wancan lokaci da annabi ta sallama na kai ce ba a so makaruhi ne allahumma sai dai in kana da wani dalili ko wani uzuri da zai sa ka kai hakan to wannan babu laifi kamar yadda haka na da hadisi a cikin bukhari da muslim ya tabbata lokacin da aka yi ghazwatul khandaq ko ahzab kada kuma ta da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa Allah ya kara musu yarda sun shagala wajen haka wannan ramin da zai kewaye garin madina ko don su hana tsallakowar mushrikai zuwa cikin garin madina wannan ramin da suke wannan haka da suke aikin da suke ta yi da yawa daga cikin sabai ya shagaltar da su ba su sallar asar har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da rana ta kusa faɗa wasu ma sai da rana ta faɗi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin bai masa daɗi ba shine musu muguwar addu'a yace mala Allahu buyutahum wa quburahum nar Allah ya cika gidajensu da kaburburansa da wuta suwa kenan su waɗancan mushrikai da suka shagaltar da sai ce shagaluna anis salatil wusta salatil asr yace domin su shagaltar da mu daga sallar tsakiya ita ce sallar la'asar muna ta aiki ba mi ba wata ruwayar ta nuna cewa hattasfarat shams ta ce da rana ta yi ne ta yi fatsi fatsi kaga ta azam kira da mutum tsara tabbata a gare shi bai yi sallah ba sai da rana ta yi fatsi fatsi shi sai na umar ɗan khattabi Allah ya ƙara masa da dada ya zo sai ta rasu la'aiku kun yi ma a lokacin musu da rana ta faɗi muka samu gudu saboda raba aikin aka yi kai kana can wannan yana nan kowa akwai mutanensa da aka bashi akwai tim ɗinsa ku je ku haka can kai ku je haka to inda sai na umar suka ɗan khattabi Allah ya ƙara masa da ya ce su ba samu dama sun ma yi sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi su manzan Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe da rana ta fara shiga wannan lokacin larurin sannan suka samu suke to kaga inda a ce lokacin babu wata matsala ba komai mutum zai sallah a lokacin ko da ba shi da uzuri da annaba zai musu wannan muguwar addu'ar da annaba zai ji takeici ba zai ji takeici ba don lokacin sallah ne ko amma sai annabi ya ce Allah ya cika gidajensu da kabarbaransu da wuta sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya ita ce sallar mai sallar la'asar to shi sa ƴan uwa babban malami Abu Zakariya Imam Nawawi Allah ya masa rama a cikin littafinsa Al-Minhaj Shari Sahihi Muslim yake cewa lokutan sallar la'asar guda biyar ne ya ce akwai waktu fadila akwai waktu ikhtiyar akwai waktu jawaz akwai waktu karaha akwai waktu udiri guda biyar ya raba su ya ce waktu fadila shi ne da zarar lokacin sallar la'asar ya shiga tana shiga sai kai sallah to shi ne waktu fadila da zarar ka duba ka tantance ka ga inuwarka ta yi daidai da tsayinka to lokacin la'asar ya shiga kenan ta shiga sallah waktu fadila kenan waƙo ikhtiyar shi ne lokacin da inuwar komai ta tsayin sau biyu la'asar tana shiga lokacin da inuwar komai ta tsayin sau nawa sau ɗaya ko to idan inuwar kaga ta ninka ka yanzu ɗayan inuwar ka shine tsayin ka guda biyu ko wancan sandan da ka ajiye tsayinsa tsayin inuwar sa ya ninka shi guda biyu to daga lokacin shine babu ba laifi za ka isa lashi ma kuka ikhtiyar ne waktu jawaz kuma lokacin da ya halatta a yi shi ne daga wannan lokacin zuwa lokacin da rana ta fara wannan fata-fata kada ka wuce wannan lokacin suka ce wannan ya halatta waktu karaha ya halatta babu laifi in kai sallah amma kuma akwai karhanci kamar yadda malamai suka faɗa ba a so ka wuce wannan lokacin shine bayan rana ta yi fasfas zuwa faduwar rana to kakka wuce wannan kuma da wannan kaida da wannan take in ka wuce nan kuma shike lokacin sallar la'asar yayi me ya fita lokaci na biyar shine me waqtu uzri lokacin uzri wannan lokacin lokacin uzri shine lokacin da zaka yi sallar la'asar tare da sallar azhar saboda uzurin tafiya ko uzurin ruwan sama ina fata an gane kaga lokacin ai ba lokacin sallar la'asar bane ko idan ana ruwan sama ko kuma kana cikin halin tafiya ai babu laifi kai jam'u taqdimi ko ka dauko lokaci ka dauko lan sallar asar ka hada da sallar azhar kai ta a lokaci guda ya halatta babu laifi sai kai ta dan uwa sallar asar tana ɗaya daga cikin salloli masu girma wanda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda ya ba sallar asar duk aikin sa ya rubuce subhanallahi man taraka صلاة العصر فقد حبط عمله wanda ya bar sallar asar duk aikin sa ya rubuta shine babban malami ibn al-qayyim al-jawziy Allah ya kara masa rahama littafin su zadin ba ke cewa abinda ake nufi da rugujewar aiki shine idan mutum baya sallar la'asar kwata-kwata to duk aikin da ya na rayuwarsa ya ruguje jimal ibn al-qayyim yace amma idan rana ɗaya ce ya bar sallar asar bai yi ta ba yace to aikin wannan ranar gaba ɗaya lalace ya rubuce wata ruwaya annabi yace faka annama witira ahlahu wa malahu faka annama witira ahlahu wa malahu duk mutumin da ya bar sallar la'asar kin ta da gangan kamar ya zo gida ne tar wuta ta kama gidansa da iyalansa da dukiyarsa komai ya kore asarar da da yayi ba ta gaza haka ba ya yi sallah asar ɗin kwana ɗaya ya mutumin daidai da sallah haka kawai Allah ya kyauta so da ka sallar asar ɗan uwa tana da matukar daraja shi sa ake kiranta salatul wusta sallar tsakiya waqtul maghribi mala yace lokacin sallar maghriba min ghurubi shamsi ila maghibi shafaq al ahmar lokacin sallar maghriba yana shiga daga zarar rana ta faɗi ila maghibi shafaqi lokacin kuma yana ja ya tafi har zuwa lokacin da shafaqi zai buya al-ahmar wannan jan wannan jajajajen da rana take yi to in ka neme shi ka rasa shikenan lokacin sallar magriba ya me ya fita ba ya shiga ba ya fita haka ne shiga tana shiga ne da me faduwar rana da zarar rana ta ai za ga akwai ragowar jajajajen nan lokacin da kai sallar magriba idan ka fito kalli yamma za ga yamma ta yi ja to wannan jajaja shi ne a shafak ɗin al'ahmar guda biyu ne akwai fari akwai ja to ba farin ake la'akari da shi ba a'a jan idan jan ya kuwe shi kina lokacin sallar magariba ya wuce lokacin sallar isha ya shiga kaga ɗan uwa ashe yadda kowace sallah take da lokaci na shiga take da lokaci na fita haka magariba take da shi an gane ana za a gane kuskuren wasu da suke da an yi sallar magariba sai ga an tashi an tada isha da Allah ba haka bane wani lokaci za ga an yi sallar magariba wallahi minti goma sha biyar kudala sai ka an fara isha wani allahu akbar sai ka ce mai akwai lokacin da muka taɓa wucewa nake tambaya wani nake cewa wannan sallar mai ake isha ce a lokacin isha bai sai ce magariba ce kai a lokacin magariba ba yanzu aka yi magariba ba sai ke cewa ai lokacin ai sallar isha ake kuskure ne ta yi sallar lokacin ta bai shiga ba kowace sallar akwai lokacin ta wai wasu suna ta wai gwargwadon yadda za ka ɗauki gurasa guda ɗaya ka cinye lokacin sallah a magariba ya shiga isha ta shiga idan kai sallar magariba sai ka ɗauki gura saƙonni ɗaya kana gutsara kana ci to da ka cinye lokacin isha ya shiga kawai ya gaya musu wannan shi sa gana shiga angonin mu na cikin gari da sauran za ka irin wannan da an yi sallah sai ga an tashi ana isha an yi sallah to tsakani da Allah wani kuskure ne a addinanci yadda kowace sallah take da lokacin shiga da lokacin fita haka ita ma magariba take gashi nan a cikin hadisi annabi ya bayyana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana shiga idan rana ta faɗi tana fita idan mai shafaki ya kuya duk lokacin da kai sallar isha'i shafaki ba kuya ba wallahi sallar ka bace da kai da wanda bai sallah ba duk ɗaya ne wanda shi ma amma kai kayi ta'addanci kayi abin da ba saka ba a lokacin da ba umarce ka ba Allah ya samu dace malai ce liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ce waqtu salatil maghribi ma lam yaghib ash-shafaq lokacin sallar magriba matakar shafaqi bai buya ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal murad bi shafaqi huna ash-shafaq al-ahmar la shafaq la shafaq al-abyad malai ce abin da ake nufi da shafaqi anan shine jan shafaqin wannan jajajajan ja ba farin ba shi da nisa maka shafakin guda biyu ne akwai ja akwai fari to muna bayani akan jan da shi ake gane fitar lokacin magariba da lokacin sallar da shigar lokacin sallar isha ba da farin ba wa hadha la yu'rafu sai malai sai kaga irin wannan shafakin mu da muke cikin birni galibi da muke da gidaje benaye da sauransu yace ba iya gane shi a san shi illa idza kharaja al-insanu kharij al-baladi sai idan mutum ya fita wajen gari in ka dan fita wajen gari haka inda babu yawan gine-gine da yawa ko kuma dogayen gine-gine wa nazara ila al-maghrib mutun ya kalli inda rana take faduwa yamma kenan fa idza zalatil umratu duk lokacin da kaga wannan jan ya gushe kadan hawan dutse mai dan tsayi haka idan akwai a kusa da kai sai ya kalli yamma idan ka kalla zaka ga akwai wannan jan ko babu in akwai ragowar sa to har yanzu dan uwa lokacin sallar isha bai fita ba akwai ragowa kada kai sallar isha a lokacin idan kuma ka neme shi karanta kaga wannan jajajajen gaba ɗaya babu shi to shi kenan sai ka zo kai sallar isha idan a kai kaɗai ne lokaci yayi malai ce faqad kharaja waqtul maghribi a lokacin lokacin sallar maghriba ya fita wa dakala waqtul isha'i lokacin sallar isha kuma ya shiga wa hada yatarawahu bayna sa'atin wa nisf fi manatiqina hadhihi ila sa'atin wa rubu'in malai ce yanayin shigan lokacin sallar maghriba da fitarta yana kaiwa da komowa ne a yankinmu in ji malam ufemi kusan yana kaiwa da komowa ne tsakanin awa daya da kwata ko awa daya da rabi kaga akwai lokaci bai tsayi kenan ko tsakanin magariba da isha ba bayani ake na minti 30 ko minti 10 ba ma da sauransu wani lokaci za ka ga yanzu misali ana yin sallar magariba galibi shida saura a bakwai saura haka ne bakwai sauran to amma sallar isha lokacin ta baya shiga yin sai wajen nawa sai wajen bakwai da rabi da wani abin ko ko bakwai da arba'in ko bakwai da rabi da wani abin kaga alal Allah akwai mai awa tsaye tsakanin su mafi karanci kusan awa daya tsakanin su mala ce to a yankin su a yankin a can inda yake zuwa Saudi Arabia a lokacin lokacin sallar isha'i daga magariba tsakanin su kusan yakan kai awa daya da rabi ko awa daya da kwata mu ma anan wajen kaga yankin mu daban ne zamu iya hasashen nawa ne namu Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce ai ahyanan yakunu yakunu al-farq bayna al-maghrib wa bayna maghrib ash-shafq sa'atan wa rubu wani lokaci bambanci yakan kasance tsakanin faduwar rana da kuma buyen shafaqi shigar lokacin magriba da fitar ta kenan yakan kai awa daya da kwata wa ahyanan wani lokaci kuma yakan kai yakunu alfarqu sa'atan wa nisf wa nisfi sa'a wani lokaci kuma yakan kai awa daya da rabin awa ya danganta ne lokaci waqtul isha malai ce lokacin sallar isha mimma mimma ghibi ash-shafaq al-ahmar ila nisfi al-layl daga lokacin da wannan jan ya buya to lokacin sallar isha ya shiga yan uwa lokacin sallar isha kuma zai ci gaba da tafiya ila nisfi al-layl zuwa rabin dare yan uwa fahimci wannan da ke lokacin sallar isha baya miƙewa ya tafi zuwa kullowar alfajir an fahimta duk wanda ya jinkirta sallar isha ya kiyinta har rabin dare ya wuce to sallar lokacin sallar isha ya fita bai yi sallar a lokacin ta da sallar magariba a da sallar alfajir sallar asuba kenan da sallar isha'i lokacin su baya haɗewa da sauran salloli ita sallar asuba idan ka yi ta da zarar rana ta fito lokacin ta ya fita ba sai lokacin sallar azhar ya shiga haka nan sallar isha idan ka yi ta da zarar rana haka annabi ya faɗa ila nisfil layl tunda lokacin babu agogo bari a ce 11 dare 12 dare a'a ila nisfil layl zuwa rabin dare kawai da zarar rabin dare yayi to shikenan lokacin sallar isha ya shiga wa kayfiyati zalika mala yace yadda zaka iya gane hakan shine an tanzura ma baina ghurubi shamsi wa tulu'il fajr ka kalla kaga daga lokacin da rana ta faɗi zuwa kullowar alfajir awa nawa ne minti nawa ne tsakaninsu fatta akhudha nisfahu sai ka dauki rabin sai malai ba da misali yace wa hadha huwa nisful layl wannan shine rabin dare fa idza qulna idan muka ce innal layla min ghurubi shamsi dare yadda yake daga faduwar rana ila azanil fajr zuwa lokacin da za a yi kiran sallar alfajir alfajir ya kullo kenan 10 sa'atin ashari sa'ati ya kasance awa goma ne ba ya kunu nisfuhu khamsi sa'atin sai ya kasance rabinsa awa nawa kenan awa biyar awa biyar walau kanat ash-shamsu taghibu taghibu as-sa'ati sadisa inda zamu kaddara mu ce rana tana faduwa shida daidai na rana shida daidai na yamma yakunu nisfu al-layli al-hadiyati ashara sai kasance rabin dare a lokacin shine me 11 dare 11 dare lokacin sallar isha'i ya fita don an fahimci abin da ke ko kaddara yanzu cewa daga faduwar rana zuwa kullu alfajir awa nawa ne idan kaga awoyi to sai karba su biyu rabin shi to duk a yadda abin yake zaka ga abin baya wuce irin sha ɗaya da wani abin sha biyu haka sha biyu baya wuce haka rabin kaga in bayan sha biyu mutum bai sallah ba kaga yayi sallar yayi sallar isha ba a lokacin ta bakin tare da cewa wasu malaman suna suna gani cewa idan akwai uzuri ba matsala daman wannan wal udhuru maqbulu eh shi uzuri abin karba ne a shari'a matakar uzuri ne karbabi saboda haka da yawa daga cikin al'umma suna ɗaukar cewa lokacin sallar isha'i yana tafiya ne yamtaddu ila me ila tulu'il fajr yana da ya tafa zuwa lokacin alfajir zai bullo wannan kuskure ne shi sa zaka ji wani ya ce ma bai sallah ba sai da sai da alfajir sai da ya tashi zai asuba ba kai sallar isha ba dan uwa eh ba kai sallar isha ba sai dai ka je ka ta istighfari ta neman rahama kuma ka kiyaye gaba idan Allah madaukakin sarki ya ga dama cikin lutufinsa da rahama sai ya gafarta maka Allah ya gafarta mana gaba daya malai ce idan labudda an tusalliya qabla al-hadiyati ashara kaga in haka ne ko dole kai sallah kafin karfe 11 na dare li'annahu la yajuzu ta'khiru al-isha saboda baya halatta a jinkirta sallar isha ila nisfil layli zuwa rabin dare haifu inna nisfal layli akhir waqti al-isha ta yadda rabin daren nan shine karshen lokacin sallar isha wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafi as-sayf wa shita malai ce wannan kuma yana sabawa ne da sabanin yanayin zafi sanyi ko yanayin zafi zafi ko sanyi as-sayf shine zafi wa shita shine sanyi fa fi sayf a lokacin zafi yakunu al-laylu qasiran sai ga dare menene gajere ne ai haka abin yake kasancewa ko wa fi shita amma lokacin sanyi fa yakunu tawilan sai ga dare yayi tsayi yayi tsayi sosai al-muhimmu malaci abin da yake muhimmi an tansaffa bainal ghurubi wa tulu'il fajr karaba tsakanin bullowar alfajir bullu abin nan faduwar rana zuwa bullowar alfajir karaba wannan lokacin da yake tsakanin su rabin shine lokacin fitar sallar isha'i Allah subhanahu wataala ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zamu tashi mas'ala da malam ya kawo akan ita sallar isha'i wanda lokaci ya kamata a yi ta a farkon lokacin ta kuwa karshen ta ko kuma a tsakiya shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am waqtu na'am eh zuwa lokacin da inuwar kowanne ba za ta kasance kwatankwacin za'idan inuwar da ta ƙaru alafai zawal akan inuwar da rana ta yi zawali akan ma'ana lokacin da rana ta yi zawali daga lokacin da inuwa ta fara ƙaruwa to akan daga lokacin za ka fara irgawa wannan inuwar da ta fara bayyana bayan zawali ba ta baya ba ta baya babu ruwanka da ita tun da me ta riga ta ƙare daga lokacin da rana ta yi zawali wannan shaidar da ka sa inuwa ta fara ƙaruwa ba ta fara ƙaruwa ta ɗaya ɓangaren ba kenan to ita ta ka fara irgawa da ita shine abin da yake nufi za'idan ala fai'iz zawal wadda ta fara karuwa akan inuwar da rana ta yi zawalin akan ta ita ce wani Allah ya samu dace abinda baka faɗi ne dai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya na'am na'am eh haka abinda annabi tsira da amince tsar tabbata a gare shi ya faɗa lokacin sallar isha yana shiga daga lokacin da shafaki ya buya ila ila menene a larabci ba in tawul gaya bane an fahimta karshen abu kenan karshe wanda daga shi babu me ba wani abu in tawul gaya saboda ka ila nisfin layl zuwa zuwa rabin dare rabin dare shine me gayar karshe na lokacin me sallar isha shi kuma laruri bai yana cikin lokacin sallah kada kuma ta abin da ake nufi da laruri shine ba a so kai sallah a lokacin ne amma akwai wani uzuri zaka yi an fahimta in akwai wani uzuri zaka yi a laruri yanzu misali lokacin sallar la'asar da muka bada misali muka ce rana ta yi fatsin nan daga lokacin zuwa faduwar rana ai duk lokacin sallar la'asar ne ko amma ba a so ka jinkirta sallar la'asar haka kawai kana kasuwanci ko kana wani aiki ya dauke maka hankali ka bari sai wannan lokaci ba a so amma idan akwai wani uzuri ne ko dalili shi zama kawo hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suna haka abin ya dauke musu hankali har lokaci har lokaci ya kusa fita to in akwai dalilin da zai baka dama kai sallah zuwa lokacin sai kai shi ita sallar asar lokacin tana fita ne da zarar me rana ta faɗi wancan lokacin laruri ne kamar da aka ambata amma ita sallar isha'i lokacin fitar ta shine mai ila nisfil layl dan abin ya fito fili ko zuwa tsaki- zuwa a- a tsakiyar dare lokacin ta ya fita larurinta za ka iya cewa da larurinta da muktarinta duk abu ɗaya kada ya wuce wannan lokacin ka haɗa da larurin da muktarinta duk- duk abu ɗaya ne tana ba ta fahimta yawa duk lokaci ɗaya ne daga lokacin da na sai kaza zuwa lokacin da daga lokacin da shafaki ya koyi zuwa lokacin da dare zai raba to wannan shine larurin sallar آه، إشاء لكم مختارين الله من أكفين سركي سامو داجي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله